za mu tashi a babul haid babul haid ina ganin ne ko fasulun al'ayyar yana a ƙarƙashin ƙara fasulun al'ayyar mara ce fasulun al'ayyar hukuncin-hukuncin da suke da alaƙa da haida a zami wannan zaɓi ƙwarar musallin rahimahullah ta'ala al'ayyadu kuwa damar tsaraji binafsi mai kubri man tahmilu adatan fi muddata kamsa ta ashira yawman wa dunaha ila sa'a من غير ولادة ولا مرض الهيض أكت هذا هو الدم شي جنين الخارج بنفسه wanda yake fita da kanshi min kubuli daga gaban man tahmilu adatan wanda za ta iya ɗaukar juna a al'adance fi muddati a cikin ƙididdigan kwanan da yake zuwa kamsa ta ashirar yau zai iya zuwa kwana ɗaya bayan ɗaya kwana goma sha biyar faduna ko kuma ya zama ƙasa da kwana goma sha biyar ila sa'a har zuwa ma kamar lokaci ɗaya ya zo kuma ya ɗauki mina gairi wilada wala maradi kuma sababin zuwan shi ba sababin aiwuwa ba ko kuma rashin lahiya wanda jini na ɗabi'a ya kasu gida uku ko dai damu da haidi ko kuma damun nifasi ko kuma istihada ko kuma istihada saboda haka kenan yanzu mala ya fara mana bayani akan damun haidi wanda Allah subhanahu wata'ala ya rataye hukunce-hukunce dangane da jinin haida sannan kuma shi wani abu ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya kaddara shi ga bil adama mace mace bil adama kenan sau da manzala sassan ya ce wa Aisha inna hadha shay'un ja'alahu Allah ta'ala fi banati adam wani abu ne da Allah ya kaddara shi cikin bil adama kaga kenan sauran halittu dabbobi su babu al'ada a tattare da su sannan kuma haka jinsin ɗan adam maza su ma kenan ba su al'ada saboda ja'alahu Allah fi banati adam ga 'ya'yan annabi adam alaihi salam waɗanda suke mata kuma alama ce daga alama ta cewa kenan mace an samu wannan to ɗaya ne daga alamun cewa shari'a ta hau kanta dole kuma duk abin da yake kan ma'aihiyarta ko kuma ma'aihinta ko kakanninta su ita ma yara ta yi a kanta mana duk aikin da zai zama to a yi shi na samun lada tana da lada duk kuma abin da rashin yin shi zai jayo azaba to lalle ita ma in ba ta yi shi ba to za ta gamu da wani Mana daga ranar da al'ada ta fara zuwan mamaci to ta wuce wani marhala wanda yake na karamar yarinyar da hukunci bai hau kanta ba yanzu kuma ta zama tuwar da duk a shari'a ya hau kanta sau da haka jini ne wanda yake addabura kharij bi nafsi da kanshi idan ba wani abu yake sababa zuwa shi kaga na nifasi aiwa ta sababa zuwa shi na istihaza kenan samun mushkila na jijiya sababa zuwa shi min kubri man ta'amil ada dan gaban wanda a al'adance za ta iya daukan juna shi yasa ma sai malamai suka tantauna kamar shekaru nawa ne wanda yake kenan gwargwadon zuwan ma mace na al'ada wasu na ga shekara tara a biladun harra garuruwan da yanayinsu suke da sani shekara zuwa goma sha haka ga garuruwa masu yanayin sani kenan gwargwadon yanayin shi gwargwadon yanayin wannan kenan sai muddata kamsa ta ashar yau wannan shine abin da malikiya suka ɗauka cewa jinin haida in ya zarce to baya zarta kwana goma sha biyar faduna ko kuma ƙasar sha biyar ila sa'a ko da zuwa sa'a ne min ghairi wilada wala maradin ba tare da sababin aihuwa ba ko kuma maradin ko kuma rashin lahiya wasu na karamcin shekarun hayata ta sinina kamar yadda aisha take ta idan balagatul jariya ta sinina fa biya mar'atun in yarinya ta kai shekara tara to ta zama so mace wa akthar huska ce sittuna sana mace za ta iya daga shekara 60 kenan kenan daga nan gurin kuma da wahala a samu al'ada kinta Imamu Shafi ya ce, Ra'aitu jaddatun laha ishirina ihda wa ishirina sana, ya ce, Na ga wadda take tana da shika kuma shekarar ta ashirin da ɗaya, wadda tana da shika kuma shekarar ta ashirin da ɗaya. A wani gudu ya ce, Ra'aitu fil Yaman, bana tu tis'in ya hizu na kafira. A Yaman na ga yaran da su ce shekara tara ba da dama suna masu yin al'ada. Shi yasa kaga Aisha radiyallahu ta'ala anha hadisi cikin bukhari tace tazawwajani rasulullah sallallahu alaihi wasallam bintu sitt sinina aw ta ruwaya sab'a sinina manzala sassara an kulla min aure da shi ina da shekara shidda ko shekara bakwai shekara shidda ta cika shekara shidda cif da yan watanni kenan aka ce bakwai an shigar da mi yan watanni shidda kuma mi kenan a matsayin shekara shidda cif ka gani wa da sala alayya wa ana wa ana bintu tis'a sinin kuma nan sara sai shiga daki na ina da shekara tara shekara tara wa mata ni wa ana banata tsamani ashirar sana saboda ta zauna gidan mazararsa shekara tara an gaita tana da shekara tara sun rayu da annabta sun tsawon shekara tara saboda da annabta sai ga duniya shekara ta goma sha takwas wadda kafirai suke cewa ka ama mace arziki ta kai shekara sha takwas kaga su kafirai a aƙidar su sai wacce ta kai shekara goma sha takwas a mace arziki a aƙidar kafirai saboda haka shi kuma a ƙa'ida ta musulunci kawai ya zama cikinta ya kai cikin da kenan ta samu girman da tana iya zama a gidan miji kawai shi ma dama ta kai nan geji kawai an kare fa qallu la haddalan karamcin shi bai da iyaka ka aksara tuhur kamar mafi yawan kwanukan tsarki ne ma'ana kaga mafi yawan kwanukan tsarki yanzu ba za a ce ba bakin kwanukan tsarki ka ai kaga wata za ta iya wata uku ma jini bai zo ba wata za ta iya wata kaza wata ne shekara shekara misali to kaga kenan mafi yawan tsarki bai da iyaka kamar yadda karamcin haita bai da iyaka wa amma qallin tuhuri amma karamcin kwanukan da za a ce mace tana cikin tsarki ba kansa ta shayo wannan shine kenan zafin malika ba kaga kwana jini ya bayyana sai kitsa ya kitsa to sun an yi kwana goma sha biyar na sha shida abin da ya sama menene istihara to yanzu sha shida sha bakwai sha tara yanzu gwargwadon yaushe ne za ta ɗauki kanta injiniya zara ce maza cewa wata sabuwar haida ce sai suka ce to kawai ƙaramcin dai kwanukan tsarki kuma kwana goma sha biyar ƙaramci suka ce kenan kwana sha biyar in ya zarce wannan kenan a matafiya ta me wanda suke kenan malikiya amma za mu ga hadisi da nan sai sai dora wacce sahabiya akan kwana shida ko kwana bakwai ta zauna matsayin mai tsarki kenan kwana ashirin da hudu ko kuma ashirin da kenan ashirin da hudu ko kuma ashirin da hudu in ta ɗauki matsayinta kwana shida kaga za ta zauna kwana nawa ashirin da hudu in wata ya cika in ta ɗauki kwana bakwai za ta zauna kwana ashirin da uku in kenan wata ya cika kenan wa ma aksarul haibi amma biyan kwanan karata fa yaftarfu bi ikhtilafin huyyadi yana sabawa gwargwadon sabanin su masu al'ada bai kanar muftari a tan in yanzu ne ta fara ganin jini ba a fitar hufi haƙiha to a haƙƙinta in jini ya zarci misali ta kai shekara goma sha kaza ba ta taɓa ganin jini yau ta fara ganin jini kuma sai jinin ya ke tsayawa ya ci gaba da zuwa to idan ta mara fi har haidu in jini ya zarce mata hamsa ta ashara yau to a lissawa mata kawai kwana goma sha biyar wai kanar mutaratar in kuma mai sabawa ce wadda mai hukuta da ce ta saba to fa in ma an tsaftari fa adatu ha amla ko dai zama al'adar ta ta saba ko kuma al'adar ta bata saba ba fa lam tsaftari in al'adar ta bata saba ba istazharat ala adatiha sai ta yi sauraro a bisa al'adar ta bi salasata ayyami ta hanyar kwanuka uku misali kenan al'adar ta ce ta saba kwana goma take kwana goma ya zo jini bai tsaya ba sai ta ƙara kwana ɗaya biyu uku sha nawa sha uku ke in ya tsaya falla da hamu in bai tsaya ba sai ta ƙara to za ta iya ƙarawa matsare ba su iya tsare ba kwana goma sha biyar malam ta jami su kamsa ta ashirar yau wai ne tsarafat in ta samu saɓani in ta zaharar ala aksari adatiya sai ta yi sauraro a mafi yawan al'adar ta kazalika wai ya fi ayyamin istizhar a kwanukan wannan na istizhari haidun matsayin mai haida kai kawo misali ya ta ƙara kwana uku ya ta ƙara to wannan kwanukan da ta ƙara sunan su kwanukan haida fahim tama da biha in kuma ya zarce da ita ila tamami khamsat ashar yawm har kwana sha biyar ya cika fa hukuma hukumar qahiri dinda mi aktarul tuhri ya aktarul haidi khamsat ashar yawm fi tawjihi salati wa sawmi wajen fuskantarwa akan sallah da azumi wa da min qada da kuma rashin ramuwa wa itiyanu zauji da kuma kusanta na mijinta kenan anan gurin nasi bi zubar ga manzo Allah sallallahu cewa kwanukan da mace za ta yi jini kwana kaza sannan nasi bai zo ba cewa mafi yawan kwanukan ta kwana kaza menene madogara a nan ada ada ita ce madogara a musulunci ana aiki da al'ada al'adatu muhkamatu al'asul fi adatina ibaha hatta yaji aswari hal ibaha asali a al'ada shine halacci kenan za a koma sannan kuma ana koma ka abin da ake ce urfi abin da aka sani kenan ma ya ta'arafu alaihin nas wal asl wal asl menene ke cewa ana aiki kenan da abin da yake urfi me yake cin urfi shine sanannen abu wannan kuma yana nuna faɗi da yalwar shari'ar musulunci ba su ke ba sai aka bar wani abin ga istihadin mutane yanzu ba a ce ba nasi bai zo wuce a kwanukan mai hayata karamci kwana kaza ne duk jini ko da ya ɗauke su dole ne ta tsaye da ibada kwana kaza sannan nasi bai zo wucewa in jini ya zarce daga bakin kwana kaza ne ko kuma a kwanukan tsarki kwana kaza ne duka wannan sai aka bar shi kenan kofa a buɗe saboda aka aka maida shi zuwa ga al'ada kenan saboda halin mata ya sha bamban gwargwadon yanayi da kuma biya kawai misali biladul harra garuruwan da su ana tsananin zafi to za ka samu cewa wannan garuruwan an yi samun gaugawar kenan girma da gaugawar zuwan jini kenan bi'a wadda take yanayi na jawu kenan bi'a ko kuma yanayin bi'a din mutanen wasu zaka ga suna da saurin girma wasu kuma suna da tsimbirewa yanzu ka dauki wani mai shekara 15 na yanki kaza da mai shekara 15 na yanki kaza ya kai mama wancan mai shekara 15 din sai ka ganshi kenan ba karami ba wancan goma sha biyar din ka ganshi dan karami wata in aka ce mai shekara goma ce sai kai mamaki ka gani to kaga yanayi yana shan bamba a kawai to shi yasa sai ba a iyakance ya ka ce shekara kaza to ai kaga da bambanci kuma tsakankani shi yasa shekul islam ya ce amma alladhina yaqulun aktharu al-hayd 15 yawman masu cewa mafi yawan haida kwana 15 ne kama ya kulu shafi'i wa ahmad kamar yadda wannan shine matabiyar imamu shafi'i muhammad ibn idrisa da imamu ahmad wa yaquluna aqallu yawmun suna cewa karamcin shi yini daya kama ya kulu shafi'i wa ahmad kamar yadda imamu shafi'i da ahmad suke fadi aula hadda lahu ko kuma a'a bai da iyaka kama ya kulu malik rahimahullahu ta'ala kamar yadda imamu malik yake fadi fa hum yaquluna lam yasbut alayhi nabi sallallahu alaihi wasallam suciya suke wannan ma ba daga manzara su san bai tabbata wala ana sahabi ba daga sahabbai ba fi hada shay'un wana bai tabbata wal marju'u fi hada ila al-hadith makoma al'ada kama kulla kamar yadda mun muka faɗi wannan fara saboda haka kenan yanzu ba ka aibanta ba wanda ya dauki wancan ko wanda ya dauki wancan ijtihadin wani malami bai warware ijtihadin wani malami wa mas'alatul istizhari ita kuma mas'ala ta istizhari ga mai istihada ta ƙara kwana uku ta ƙara kaza wannan kuma yana daga abin da malikawa su ne suka kaɗaita da wannan suka ce ni anna salasa muhla fi shar'i aka ce me yasa kuka ce in mace tana jini kwana goma sai jini bai tsaya mata ba ta ƙara kwana uku suka ce saboda shari'a rangwamen da take yi jinkiri a shari'a kwana uku mai Allah subhanahu wata'ala ya ce ma waɗancan tamatta'u fi darikum salasata ayyam dalika wa'adun ghairu maqsud Allah ya ce tamatta'u dan tattafa jin dadi fi darikum salasata ayyam kwana uku kacal kenan sassabcin da shari'a take daga kawar da ake maka wurin sun fantare kwana uku ne ake masu ka gani bayan kwana uku kenan sun dawo su saboda haka kenan tamatta ufi da rukun tsarasa ta ayyam Allah ce saboda haka kenan sai zama uzurin da shari'a take yi tana dan jinkirta ma mutum irin kwana uku suka ce to haka ita ma sai aka yi ijtihadi sai aka dauko wadda take mai haida in ya zarce mata to sai ta ƙara kwana uku ke sadaka sai ta yi ƙarin kwana uku wannan jimhurin malamai sun mai da wannan kuma a ciki hadda ma da dama daga malamin malikiya din suka ce kenan inna mubakul suka ce wannan abin ba daidai bane ba istizhari da kwana uku yana daga waɗanda suka mai da wannan magana a cikin malikawa akwai ibn abdul barri al-maliki shi ma yana daga wanda ya ce bai raba da istizhari na kwana uku kenan cewa in mace menene istizhari shine wani sauraro da zata mace ce ta saba haila kwana bakwai to yanzu da kwana bakwai zo maimakon jini ya tsaya bai tsaya ba suka ce sai ta ƙara kwana uku yanzu ta ƙara kwana uku nawa goma sai kuma bai tsaya ba suka ce kuma lauyi ta ƙara kwana uku sha nawa sha uku bai tsaya ba sai ta ƙara rago waɗancan kwanaka in bai tsaya ba to daga nan kuma me hamsin ta ashirar yawan ya cika gom to daga nan kuma hukuncin da ne mustahaba ce tsarkakaka ce kenan jami istihaza take to wannan istihaza ma na gane suka taɓe ta ci wasu bangare su ma daga cikin shi ne kenan jumhurin malamai mafi rinjayen malamai ba su kan wannan kuma daga ci hadda ibn abdulbari shi kuma ibn abdulbari kusa ne a malikawa saboda shi ma motsa sharhi guda biyu wanda a duniya ba ma motsa wannan sharhin ba sharhin shi na al-istizkar da kuma at-tanbidu al-istizkar da kuma at-tanbidu saboda haka wannan sharhunan guda biyu shi ma motsa har ma ana cewa ba dan ibn abdulbari ba ibn hazar yace ba dai ibn abubakar ba da mazhaban malikiya ta zama tarihi yake cewa ibn abdul barri yana da ta cewa akan kenan malika ya musu wani abu wanda yake na kenan a zo a gani a bangaren ne mazhaban malikiya saboda haka kenan ibn abdul barri shi ma yana daga cikin wanda kenan su ma ba su yarraba da mas'alar istizhari saboda shi ibn abdul barri yana da tsari malami ne malamin hadisi kenan bai riko da ta'assubanci yana aiki da abin da ya tabbata shi ma a sunna saboda haka ya ci inna wula dalila alayhi babu dalili akan istidhari la min alkitabi wa la min sunna a mace za ta tabbata akan asali ne asali ita ta tafiya ce mace ta saba kenan duk wata kwana bakwai take yanzu sai kwana bakwai ya zo ya jini ya zarce to ɗayan biyu ko dai ya zama kafin ta samu matsala dama mai kwana bakwai ta saba yanzu ya ta samu matsala ko to ta koma ka asali me asalinta kwana bakwai ta ke kuma matsayin ta yanzu kwana bakwai ta shi nata ko kuma ya zama to ta iya rabe tsakanin jini sai ta samu matsala to yanzu tun da ta iya rabe tsakanin jini shikenan sai ta gaushe wai wannan jinin da ya ci gaba da zuwa wanne ne haiza ne kadas ta sani dama shikenan sai ta yi aiki da cewa jinin haiza ne kenan wannan suka ce lokacin da Fatima bintu Abi Hubaysh ta zo ta ce wa manzara sa inni ustahadu falasu jini ya zarce mun bai yankiwa a fa adu salata yanzu in fasa sallah alala sai annabi ya ce a inna ma zalika irqul wannan rashin lafiya jijiya ce akwai jiji ana ce mata adil ita ce in ta samu matsala sai jini ya zarce wala sai bi haifu wannan ba haida ba kana samun yawanci ko dai mata wanda za su sha magani to yawanci shan maganin sai sabbaba kenan samun illa a jijiyar wasu kuma shekari ne yake habrin kenan mace sai zama to kenan jini ya tsinke mata kenan ya dinga zuwa to duk inda aka samu wannan matsala wa laysa bi hadha fa idan qabrat al-hayda kuki fali as-salata ya hada ki tazo yake bar sallah wa idan ada barat fa basili anki dama thumma salli kaga he manzo Allah sai mai da ta zuwa gami al'adarta ba ci abe sai ki ƙara kwana sai ki fara kwana kaza kaga ba istizari ne dora sa kenan me suka kalla fa in sana za ta fi shi farduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minu billahi wal to ga wata sahabiya Fatima bint Abi Hubayshi ta samu matsalar isti'aza a zamanin Manzon sallallahu ta zo ta ka kukan ta take neman fatawa wajen Manzon sallallahu kuma nan sallallahu sai mata fatawa zuwa gami kenan zuwa ga koma zuwa ga asali kaga bai mata fatawa zuwa ga istirari to yanzu kenan matsalar istizhari wani istihari ne aka kuma tare da ni ga nasu saboda haka shi yasa ibnu abubakar da sauran malamai suka ce babu dalili cikin istizhari saboda istihari ne ce kuma ga nasu inda aka istihari kuma ga nasu to asali za koma zuwa ga nasu to amma su malaman malikiya wasu bangaren wanda su kuma suka tahi akan istizhari kamar shi misali nan gurin kenan aliyu maliki to yanzu su kuma nan mai uzurinsu a nan gurin za mu ce sun saba ma hadisi a su kuma suna da uzuri shi ne abin da shekul sai ya rubuta littafin raf'ul malam an a'immatul ala daukewa zargi da dora laifi akan limaman shari'a waɗanda suke masu dumban ilimi duk inda gaga sun yi faɗi magana ko sun ijtihadi kai kuma in ka samu qur'ani ko hadisi ba za ka ce ba sun saba ma qur'ani ko sun saba ma hadisi dole ka kaddamar musu da usul matsayin su ijtihadi suke shi kuma wanda ya ijtihadi zai bi yake ko dai ya yi daidai ko ya kuskure saboda ba da za ka ci an ijtihadi kuma daidai to in ya dace ma daidai yana da lada biyu in ya kuskure yana da lada ɗaya mani tare ba saba falahu ajran wa mani tare ba saba falahu ajran wahid to kaga kenan su wanda suka yi suka tsaye akan mas'ala ta ijtihadi to mun kuma yanzu ba za mu ce a'a ya za mu ajiye maganar wannan malamin alhali ga shi babban malami to yi mutum to mene ne yasa ba za a ce magana shi alhali ga ta in ka ce to an aka ajiye magana shi kenan an raina shi an ɗauke da san bugo bihe mu ce a to in muka ɗauki magana shi sai muka ajiye wancan ɗaya in dai har in an ajiye magana mu an raina shi to ai da kwai matsala saboda ɗayan biyu ne yanzu ko mu ɗauki ta manzana salar salar mu ajiye ta shi ko mu ɗauki ta shi mu ajiye ta manzana salar salar to in dai har in an ajiye maganar mutum ba a ba shi ba kima to kaga kenan akwai matsala yana da kima amma an kashi magana eh kaga kenan akwai matsala saboda haka kenan wannan shine hadarin ta'azzubanci da dauka abin nan duk abin da ya zo maka na magana malami in baka da dalili istihari ne to shi yayi ka tsorana yayi sai ka dauki istihari istihari shi yayi naka amma ga istihari shi kuma ga nasi to nan gurin ma babu zancen kuma ka dauki amma shi yana da uzuri amma kai baka da uzuri shi yana da uzuri kai baka da uzuri saboda haka yi ka ajiye magana shi kuma sai ka ce Allah shi ɗan shi da shi kenan kenan wannan shi ne ladabi na musulmi shi ne kuma tsarin malamai na musulunci za ka yi magana sai su ce rahimun lahu fulani lau ƙala kaza da kana hasa Allah ci ɗin wani inda kaza ce dahi shi ne abin da ibn qayyim yake faɗi akan abu isma'il al-harawi ka gani yace Allah ci ɗin shi yace na hanu ne hibbu walakin hubbuna lillahi azamin muna son shi amma san da muke ma Allah ya san shi nan gurin yayi kuskure ka gani a wani guri yace rahimallahu ba isra'il fataha babu zandaka law ma qila hadha kana lan ya bude kofar zandikanci inda bai wadu wannan bada ya fi kyau kaga misali ne duk inda za ka dauko magana ta sai Allah shi kuma to iya daga kuskuren ɗalibin ilimi rashin sakin baki akan malamai rashin kimanta malamai rashin ihtiramin ra'ayin malamai wannan ɗaya ne daga abin da yake jayewa rashin albarka ilimi ga ɗalibin ilimi in ka karanta maganar malami ya kuskure sai ka ce Allah ji mai shirya rama in ya yi kaza ka ce Allah ji mai shirya ce kaza da yanzu kuma gaba za ka sai mun la fara lau kana kaza na kana asana rai mun la fara lau na mai kun kaza to haka ka ga wannan shine kaida shine ladabi ihtiram nake na ra'ayi na malami fasulun fi alamatu tuhuri fasali zai bayyana mana alamomin samun sarkin mace don da yanzu can dai mun ji cewa al'ada battar iyaka sannan kuma kwanukan sarki su ma haka wani tuhuri alamata ne samun sarkin mace yana da alamomi guda biyu aljufufu shine kashewa ko bushewa ma'ana ɗauke wakilin kawai min jaffashai abu ya bushe kenan ya kashe. menene hukunci yake kallo zuwan jini ko yanzu babu jini shikenan mata ya zam kenan iya babu shi shikenan ta zama tsarkakekiya alama ta farko aljufu yake cewa wa huwa an tudkhil al mar'atu khirqatan fi farjiha shine mace ta sanya wani kyalle ma'ana wani kotan ko na abu fi farjiha a gaban ta fata khuruja jaffa sai ta fito da wannan abin yana kushe laysa alaiha shay'un min al-dam babu wani jini kira shi kenan jini ya dauke wal qasatul bayda sai kuma faran kumfa wa huwa ma'un abyad farin ruwa ne raqiqun marashin kauri ya'ti fi akhir al hayd yakan zuwa karkashin jini kamar al qassa kamar ruwa wanda yake da sumunti wa hiya jiu shine sumunti wal qasatu abada ablagu lil muhtari zuwan wannan qassa daure ne shine yafi kaiwa matsa lil muhtari ga wanda ta saba ita wadda ta saba wanda yake zama alamar ta samu tsarki kenan ta gami alamun wannan tsauraya ɗin fai daratul jufufa a duk lokacin da ta ga ɗaukewa awwalan da farko in tazaratul qasr mubtada ke sai ta jira mi zuwa wancan kenan tsauraya ɗin saboda haka idaratul jufufa awwalan in ta ga kenan ke ƙasa karan farko wa alal mar'ati kullum farko shi ta gani ta mutada walar mar'ati wajibi ne kan mace an tanzura ta jira kuhuraha an tanzura ta yi dubi ga tsora tsarkinta inda nawan in za ta yi barci wa inda salata sun kenan daddare za ta kwanta sai ta bincika cewa shin jini ya ɗauke ko bai ɗauke ba in ya ɗauke saboda ni ta sallaci sallah mai lokaci ta sallaci sallah mai lokaci haka kuma lokacin asuba ta duba saboda ni ta samu sallar asuba ne saboda haka kenan lazim ne ta zamanto ta ringa binciken wannan wannan kenan dangane da abin nan hadisi ya zo daga Aisha na ƙarin ra'a gare ta tace kana nisa'u yab'athna ila Aisha ummul mu'minina baiwar Aisha tace mata suna aika ma mu'mina bi durja wani kyalle fi al-kursus a cikin da akwai auduga al-qutla kenan fi sufra min ad-dam da akwai wani masara masara na jini sai ringa tambayar ta shin jini ya dauke ko bai dauke ba sai Aisha ta ce la ta'janna hatta tare da qasatar baita ku jira ne har sai kun ga zuwan wancan kun fa alama tsauriya kenan ma'ana tana nufin sarki kaga wannan sai nuna ga mutada ta jira wancan alama din shine yayi haka ummu atiya tace kunna la na uddu qudratu sufra tabarat tace bayan mun samu sarki yanzu misali mace ta tarbe ka na safa jini kwana biyar yanzu bayan kwana biyar sai na ga alamin wani kumfa ko kuma gurɓataccen jini to wannan ba haiza ba na saba kwana biyar nake yi na yi kwana ɗaya biyu uku sai kuma na ga gurɓataccen jini ko wani alamun fari ko wani kaza to mai sunan wannan wannan shi ma haiza ne in a kwanukan jini ne haiza ne in kuma bayan tsaye jini ne to kuma wannan me kenan tsarki ne akwai abubuwan da haiza take hanawa wa yamna'u al-hayd as-salata haida tana hana sallah haramun ce haramun ne mace tana haida ta yi sallah kuma haramun ne haram babu ramu shi yasa wata ta tambayi Aisha la kare da a gare ta tace yawmal ma bala al-haid taqad as-sawm wa la taqad as-salat wai me yasa mai haida aka sa ta rama azumi amma ko ba ce ta rama sallah ba to Aisha da ta ji tambayar ta sai ta ji irin tambaya ce wadda take kan ra'ayi irin ɗan tasiri Qur'ani yau da wanda su musu yarda da kai sai Aisha ta ce a haruriyatin anti ko ki ɗan tasina ce da saboda ta tun da tambaya irin ɗan tasiri ba mu sai ma tambaya irin ta ko su masu gurbatacce aqida ta ce "Har kai ma aqida ga sakana kare kare ka sai ta ce a lafi da haruriya ni ba ɗan tasine bace walakin ni as'alu tambaya dai nake yi sai Aisha ta ce kunna nu'mar bi qada'i sawmi wala nu'mar bi qada'i bi qada'i salat ana umarta mu murama azumi ba umarta mu murama mi sallah saboda ka'ida ma za ku rasul ba kudu domin da ku an hukunta kenan mu manzo da sa aka yi umarnin mu kenan inda ke ta tsire ce su ne wanda su ba su yarda mi da sunna amma sun yarda da qur'ani shi yasa kenan sai Aisha ta ce to ke wannan ce kenan wa yamra wal haythu as-salata haida ta hana sallah kuma haramun haram wasauma aida ta haram ta azumi kuma an yi azumin da yi ba kuma wajibi ne harama watsala kuma ta hana saki in an saki mace tana haita saki ne na bidi a shi yake cewa saki bidi la budda Allah subhanahu wataala ce fa talliqu hunna li iddatihinna wa ahsul idda lalle ku sake su a lokacin da suke cikin tsarki lokacin da kenan me ta tsarkaka tsarkin da wata mu'amala ba ta haɗa su ba shi ake ce mu suke da suna amma mutum ya saki mace tana ƙara suke da bid'a to haramun ne mutum ya saki mace tana a tana cikin kenan jini idan in ya sake ta sakin yayi sai dai ya maido ta amma sakin za a lissafa shi amma abin da yi sai ya maido ta har ta zamanto wannan ya ɗauke ta tsarkaka kuma ta saki wa masul musahafi haida ta hana mace ta taba qur'ani saboda in mace tana haida ba san ta taba qur'ani a nan gurin malamai sun tattauna kauli rajihi yana halitta sai dai kuma babe na bangaren ihtiramin qur'ani in dai har babu wani dalili da tilas tilas ta tarawa in ya zama ko misali ba ta haddace ba sannan kuma ko ana yin ƙari to kaga wannan dole ana zarura ne ta amma kawai haka ta dinga daukan Qur'ani tara al'ada kaga ana sa ihtiramin Qur'ani zaka karatun Qur'ani kai alwana to ita kuma babu sarki tare da ita amma ya kama dole to wannan ala darura wannan kuma sai ta ɗauka amma in ba nan ba babu wani dalili ko ta yi ɗauka ko ba ta tsaki to wannan akwai rashin ikirarin Qur'ani saboda haka bai halitta wannan ya zama a babin kenan na adab na talibul ilmi kenan na yauwa kenan yanzu sai mai duka za a umarce shi kamar yadda abulai a sayari na umar ya ce wa abulai wani umar lokacin da ya suke mutar shi tana al'ada sai ce murhu bari yura ce ha umar ta ce dawo da ita murhu bari yura ce ha umar ta ce dawo da ita fata tsohon ta tsarkaka sun mata yau da fata tsohon sun ma in sha tsallaka an sha an saka daga nan kuma ne su suke tafi su kuma sai zama to ya rike ta a kai wannan kuma an kawai shi wannan wannan shi ke nan kuma ai babu wani abu dama wancan ai tunani ake sa koma da shi wannan dama ana sa ra ka gane dan saboda koma amma dai babu wannan ai shi ke yana cikin lissafi amma shi mas'ala ce filafiya shin tatar dubi a wani tatar dubi za a lissafa da shi ko ba za a lissafa ba da shi shi wannan da sai da na umar ce murhu bari yura ce a nan sarar sai ce murhu umar ta shi bari yura ce da haya mai doka kun gane to shi wannan an samu ruwayoyi da suke ta cin karo da juna cewa kenan a'a saki ne za a lissafa shi a matsayin saki wasu kuma suka ce a'a za a maido ba za a lissafa ba da shi a matsayin saki to kaga ai mas'alar tana da girma saboda in za a lissafa shi ko tana yiwa misali an yi ɗaya biyu yanzu ne aka yi da shi in za a lissafa da shi nawa kenan uku in ba za a lissafa ba da shi biyu to mas'alar wannan an yi ta kai ko ni ba san tsori rai an yi ta kai ka ba kai fi sabilillahi wala cewa ka tsori rai shi ba kan wannan shi yasa kawai ihtiyatar sai na ɗauki wancan ra'ayin na masu cewa me za a lissafa saboda kar a je kaga a sare to kuma in ka ce hallau ya yi ɗan sauƙi amma kuma in ka ce hallau a mai za a lissawa da shi yanzu kuma ya zama za a lissawa da shi sai zama shi ne cikon na uku ka haramta mishi ita kuma ka ga nan ma nan ma akwai matsala nan ma akwai matsala shi yasa yana da ƙwararre wajen sanin saki sa ilimin musayi hatta da sahabbai an zo tambaye wannan casi a koma wajen sa ilimin musayi yana da ƙwarewa akan wannan koma wajen sa ilimin musayi hatta da Ahmad ibn Ali ash-Shawkani fadauci da ta sha bamba ta cikin nairin autar ta cikin abin da asirin jarra albuta da fi ƙwa'alar al'adha da kuma cikin abin da na shirin da yi wancan littafi na mejir suna ƙaramar tsara ke na tashi me sunan ta ne ta tsara da mutunta littafa mai sunan ta tsara na tashi adorar baɗiya adorar baɗiya to akwai shirin ta fadauci sai suka rinka saka shi saboda mas'ala kin mas'ala ce da an yi sabani a kanta alisawa ko ba za a alisawa ba da wannan wa qira'atul qur'an wa qira'atul qur'ani haiza tana hana karatun qur'ani wa qira'atul qur'an da karatun qur'ani wa dukhulul masjidi haiza ta hana shiga mi masallaci sai dai in murubi ne kamar hucewa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin masallaci sai ce ma sha nawli wal umra mai komin darduma sai ta ce inni ha'izun al'adar ke ce ina haka take lesar fiye take ayar da ba a hannunki ba take na wuri ne ko ba ne ko muni to kaga da bambanci da mace ta dauki wani abu a cikin masallaci ko ta wuce a masallaci da kuma al-muqtafi ta zama ci wannan kenan baya halitta ta zo ta zama ci wal wada fil farj sai kuma kusanta zaman al-haidi kenan a zamanin yadda wa ba'dahu da bayan shi qabla tuhuri abil mali sai da Allah subhanahu wataala kaga yace fa ta zuri nisa fil mahid wala taqrabuna ta yadhurna har sai ya dauke fa za ta tsaharna in sun yi wanka kaga kenan mi daukewa kadai baya nata sai an yi mi at-tuhur at-tuhur bil ma'i fa za ta tsaharna nabi kenan yin wanka wannan kenan ya mana nuni a samawani ul haid haida ta hana kenan yin sallah farilla da nafila wannan ijma'i kuma ba a rama hadisi abu sa'id annabi sallallahu alaihi wasallam alaysa idza hada lam tusalli wa lam tasum ka gani sai kuma azumi farilla da nafila shi ma ko alwashi duka baya halatta wannan ishi ma an hami kuma bai yi ba hadisin abu sa'id wanda yake ya gabata sai kuma malamai duk sun haɗu a a- kan wannan qat'iyyan ba sannan kuma wajibi ne sai ta rama azumi wanda mafi yawa yau mata marasa tsoron Allah musulma da kuma uwaye masu sakaki za ka gani duk ramadanin ya zo za a samu gwargwadon da ne mace ba ta yi azumi ba to yanzu maimakon uwaye su bibiye su ta rama ko ba ta rama ba ya tsare to sai ta zabe ka shekara 20 ya zan rama azumi shekara 20 ake bi yanzu wanda ta gaza ramawa azumi shida ko azumi bakwai lissawahun bakwai bakwai su ashirin shi yasa mafi yawa mata da azumi suke zuwa da musu yawa da ramun azumi suke zuwa da wallahi sai ga wata duk shekara tsawon shekara ma wani tsara azumi kawai daga ramadan wata ga na ramadan ma kaga da koyi da ita ramadan ma wata ne shi sai ta ce shayarwa nake shekara gaba kuma juna gare ni kaga ni shekara gaba kaza kawai ita ba ruwanta wannan shekarar tana shayarwa shekarar gaba tana da juna wannan tana shayarwa shekarar gaba tana da juna shike kuma tana zaune ko ko uwa bata damu ba ka gani mutane azumin da wasu masu shekara bayan tara ma an hana su ma sai sun yi. malamai suka ce me hikimar da aka ce a rama azumi ba ce a rama sallah ba ka gani suka ce sallah da kowace take maimaito a ce a yi a rama sallah akwai tsanani ka gani akwai tsanani a ce sai an rama sallah kuma ce da aka ɗauke miki ma sallah aka rage miki sallah ki ma ta zama rabi da rabi ce sai wace gaba yawa kenan wannan shine mawani ulhayy faslun an-nifas ko fi akamin nifas qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nifas shine kenan biki an-nifas huwa damar kharij jini ne wanda yake fita min al-kubri daga gaba bi sababin wilada musabbabin aiwa ghaira za'irin ala 60 yawan amma bai karuwa akan kwana 60 fa idza zani ala 60 yawan in a kwana sattin ya ƙara falatar sa zahiro ba za ta yi sauraro ba kawai da yi wanka ta ci gaba da ibada wannan abin da malam ya ambata cewa mace in ta haihu kwana sattin za ta yi kauli ne wanda imamu malik Allah ya shi da rahama akan shi kauli ne kenan wanda imamu malik yana kan shi da sai kuma ya dawo daga kan shi da imamu malik akan sattin yake kuma imamu malik ya dawo daga sattin shi kuma malik ne yana kan mai kaulin malik wanda yake kadimi shi ko maliku ya dawo sai ce yurjau ila al-aya yace a a koma dai kan al'ada tunda dai qur'ani ko hadisi bai zo bai ce kwana sabbi to sai ce kenan za a koma kan al'ada amma dalibin shi ibn qasim yace kana maliku yaqulu fi nufusa aqsa ma yamkusu damu 60 yawma imam malik yace mafi nisan kwanan jini kwana 60 sun maraja an zarika akhir malikai na almajin maliku ne ce ƙarshen mu kuma ta gamu mu da malik kuma malik sai dawo da wannan fatawa wa qala yace ara an nas'ala an zalika nisa ahlul ma'rifa kuma malik yace ina gari a tambayi mata kwana nawa ne wata jiris ab'ad min zalika za ta iya zama kenan sama ma da haka kaulan imamu maliku na farko imamu shafi shi kuma kan shi kamar yadda ibnu aqilu ya rawaito daga imamu ahmad shi ma yana kan wannan amma jumhurin malamai sun tayi akan mudda din kwana 40 kuma wasu daga malaman malikiya su ma suka tayi akan kwana 40 ibnu abdul barri shi ma kan wannan ya karkata kwana nawa 40 aka ce me dalilin ku suka ce hadisu ummu salama kanat an-nisa'u tajlis ala ali rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 yawman mata sun ayi zamani annabi sallallahu alaihi wasallam kwana 40 suke sama wa kunna naqli wujuhana bil waras min al-kalam ta ce har ma lokacin mayu sai mu samu uwarsu sai mu na kakare da na tarare kamar su wardu da su a safara ta ce sai mu shafa a fuskar mu saboda su kura da ji su yi goma shi ne saboda haka wannan wasu sun tafi a kan inganci wasu ga ce bai tabbata ba kaga inda ya tabbata in sahabi ya ce kunna wannan ai matsayin shi matsayin sharisi marfu'i aure sahabi min as-sunnati ko kuma kunna umaru lahu hukumar rafa'i yana da hukuncin kamar marfu'i ne to sai dai wannan wasu sai suka ce bai tabbata ba wasu kuma suka ce a zai iya zaman tawa hasan da shawahidi to wanda suka tafi akan ingancin shi kamar su ibnu abdul bari da irin su imamu shafi su kuma kenan sai suka ce kwana 40 shine tauhidi ko mafi yawan jumhuri ma akan shi suke kai a ruwaya ta abu dauda kuma kanatin mar'a min min min nisa ya taqawri fi nifasi 40 laila mace daga mata annabi sallallahu alaihi tana zama kwana 40 la amru annabi bi qada'i salati nifas to idai amma ga manzo Allah sallallahu alaihi ai babu wadda ta zama to ta aini ta yi wannan a lokacin daga baya ko sai da tana kadiji amma idan cikin su kaga babu mai wannan ai ko sai dai kuma in daga aihuwarta yanzu ta haihu jini ya ɗauke sai ta yi wanka ko shi yanzu ta haihu gobe jini ya ɗauke ta yi wanka yanzu ta haihu ba sai lalle ta kai waɗancan kwanukan ba imamu tirmidhi shi ma ce kad ajma ahli ilmi min ashabi nabi wa tabi'in wa man ba'dahum ala anna nabi sa ta salat arba'in yau tirmidhi yace duk malamai sahaba maza sun haɗu mace in ta haihu za ta zauna kwana 40 jini ya zarce illa tara tuhur qabla zalika fa inna tabtasul wa tusalli shi ma turmidi wannan ya haifaitu cewa a kansu ne. Kwai zara ta dama ba da arba'ina, in ta ga jini bayan kwana arba'in bayan na fitar halin ilimin ƙaru. Mafi yawan malamai suka ce la ta da usalata ba da arba'ina, ba ta bar sallah ba. Ko kawai aksarin fuqaha'i ya ce mafi yawan malaman fiƙi wannan shi ne kawai su. Wa biyu ya kuna Sufyan al-Thawri ya ce Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri kawai ne. Wa ibn al-Mubarak Abdullah ibn Mubarak kawai ne. Wa Shafi'i Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. wa Ahmad Imam Ahmad wa Ishaq Ishaq ibn Rawayya shi ma kan wanne yake kwana nawa kwana 40 akan dogaro da mi hadisin Ummu Salima wancan wasu kuma suna rauna da hadisin Ummu Salima kenan wanda suka tabi akan kamar Imam Malik rahimahullahu ta'ala shi kaga uzurin da zaka bashi ko dai a wajen shi wancan na Ummu Salima bai tabbata ba ko kuma Allah bai sa ba ya gami na Ummu Salima kenan wadancan azar shi yasa sai ta yi akan mafi nisa kwana 60 kuma sai dawo da kwana 60 ya ce kwana arba'in afun sai ce kuma a koma zuwa gami urfi na mata kenan ya ce lamari ne kawai a tambayi mata abinda kawai al'ada da yanayi ya ba da kawai shi kenan sai aka yi to kaga dama kuma ana aiki da wannan kenan koma zuwa ga kenan asali ahmad ibn ali ash-shawkani Allah ya cikin shi da rama ce wal adillatu dalatun ala nasar nifas 40 yawm yace dalilin da yake nuna kwana 40 ne muta'adila yana samun ƙarfi bi sunnati da sunna ila hajji salahiyya wa laituba za a iya lissahi da wannan bal basir ilaiha muta'ayyin yace kakila su ma ko a koma zuwa kwana arba wal wajibu ala ne fusab shaukani yace wajibi akan masu bi hukuku 40 yawma su zamana kwana 40 illa an tara tuhur qabla zalika sai dai kafin nan ta ga tsarki kama dalla ala zalika hadithu sabiqa yace kamar da hadisai na baya suka gabata akan wannan a cikin nailal autari hudu wannan magana yace kaulin imamu maliku na karshe na cewa babu iyaka akan shi yace ya gina shi ne mi akan kenan caccanzawa na halayen mata ba wai sunna bace da za a koma kanta kenan ya ko ya koma zuwa ga asali ba dogaro bai da ni wani dalili kenan ita ne sai koma zuwa ga asali sai ce amma hadisi na ummu salima kenan karat da nabusau tajlis al'adar su 40 yawman shi kuma sai suka dauke shi bi akan agalabiya ko kuma a sa'ada ta mata a wancan zamani ko kuma a'a hakan ya zo a keɓance kenan to sai suka ce wannan wasu ko malaman sun rinjayar da abin da malami ya faɗi na ne kwana sattin suka ce shine raji shine wanda kuma fuqaha'u na wannan zamanin suka zaba kamar Sheikh Salih ibn Uthaymeen kwana 60 yake kai yace injini ya zarce ma mace to ta zama kwana 60 amma da kwana 60 kuma yace kar ta kara dan kar ta je ta ringa sallah kenan al'adun kuma jini yana zuwan mata yace to kuma in ya zamanto ya karu akan wannan in ya dace kenan da al'adarta tun da zuwan sallah ta zama kwana 60 bayan kwana sattai ta ci gaba da ganin shi ya ce to wannan jinin na kwana sattai shek zalimin usamin ya ce sai a reka in ya dace da al'adarta sai ta maida shi jinin haila in har wadda dama tana shayarwa tana al'adar so da ba lalle kenan a ka'ida a bisa ɗabi'a kenan mace tana shayarwa ne babu al'ada kamar yadda ta samu juna babu ne al'ada tunda wannan jinin shi zai zama shimfiɗa na yaro a ciki kuma zai dinga samun abinci da shi lokacin da take shayarwa kuma dole zai juya kuma shi ne zai zama abin da zai dinga sha min bai da fardin wa da min labanan khalisan sa'iqan lisharibi haka Allah ya kaddara halitta to kaga ai abu ne mai wahala kuma a ce wannan jinin kuma ya dinga zuba tunda muna ciki shine abincin mu mun dawo ana shayar da mu shine yake sauya daga can gurin sai kuma Allah mai da shi madara kuma mu dinga sha to ya za a yi kuma a ce hallau ya zuba to amma sai aka gani kuma ya dace mu al'ada shi kenan asali kawai sai a tafi kawai al'ada ce to in kuma ba al'ada wacce ya dauka rashin lafiya ce ta yin fata ce jini ba shi kenan abin da kenan shaf salih ibn uthaymeen ya faɗi kenan a wannan zamu kaga ban sa'ala nawa muka samu dangane da zarce wakilin guda uku je ta farko da mara yake kai kwana nawa sattin shine tsohon kaule imamu malik ibnu qasim yace imamu malik ya dawo mi da kan wannan kenan ga kwana sattin tsohon magana imamu malik wanda shi ma da akan take kan sai kuma sabon magana ta imamu malik zuwa ga mi asali kaga mun samu kauli nawa kauli biyu sai kuma na jumhurin malamai jumhur su kuma kwana nawa 40 dogaro a gami hadisi na Ummu Salama sai kuma kenan magana ta malamai na zamani kuma su Sheikh Salih bin Usaimi su kuma kwana nawa kwana 60 su kuma suka koma zuwa ga mai wancan in mun game kenan zai zame mana uku kenan su Sheikh Salih bin Usaimi su ma za a haɗa da tsohuwar magana da babu mana wa kuma da min nifasi hukuncin jinin biki bi ma yamna uku shi abin da yake hanawa wafi wafi iqtida'ihi go da kuma cikin hukumce hukumcin shi wafi iqtida'ihi al-ghusla da kuma cikin hukumta yin wanka da yake hukum da mai haila hukumcin jina haila mutlaq al-qutb ga wannan wa'ala saboda haka wankan shi wankan wannan wankan jinin biki wankan shi kenan dangane da zuwan shi ko rashin zuwan shi abin da yake ana abin da yake jaza kamar wancan ne shi ma kenan mun yi da tsahara yanzu kuma za mu shiga asala ya yi kenan zai mu tsaya na gurin shaka inda an yi tsahara sai sallah sarkin gaba sai a shiga sallah shaka Allah subhanahu wa ta'ala sa kauta ma malaman da alkhairi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu tsayuwa da kuma kiyayewa da aiki da abin da shari'a take shazawa Allah ma rayuwar mu Allah subhanahu wa ta'ala ba mu iko yin komai domin sa Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu a tabbaki na gari wanda suka rasu daga uwayen malaman da ragowar musulmi Allah ya su da rama Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ragowar musulmi waɗanda suke a Gaza waɗanda suke a Falasɗin Allah kare jinin su da kare hukuncin su da ba su garba da nasara kan waɗanda suke yahudawa Allah subhanahu wa ta'ala ya karye yahudu ya kawo ƙarshen daular su wajen su ba mu tara nuna abin mamakin mulkin su mulkin shi a kansu Allah jarumce su da dukkanin musulmi da karaya amin Allah subhanahu wa ta'ala duk wani macin su ke sanya ya zama to karaya a gare su ya amin Allah subhanahu wa ta'ala duk masu nufin al'umma musulmi da ƙasashe na musulmi da cutarwa Allah ka iya mana Allah subhanahu wa ta'ala iya mana Allah mana magani Allah subhanahu wa ta'ala kare su Allah ya tabbatar da addinin musulunci da daula ta musulunci da al'umma musulmi ya rabbal alamin Allah subhanahu wa ta'ala kare mu kare al'umma ta musulmi Allah mana albarka domin albarka ce dukkan ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala mana ya rabbal alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد ربنا اتنا في الدنيا حسنه واتنا في الاخره حسنه ربنا هب لنا من امرنا رشدا وامرنا بالدنيا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت yanzu ke na lokacin sallah muna gane da su kamar da muna gane da su yanzu